بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم biyar ga watan jimada a tsani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da alhamis 29 ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin muktasar khalil muna babu nika ko muna maganin sadaki in ba ku manta ba a baya duk muna kan rikicin sadaki auren da an ɗaura auren kafin a yi kwanan aure miji ya sake ta to muka ce ta ci rabin sadaki za a dawo wa miji da rabin sadaki to a wannan ne sumiye-sumiye abubuwan da za a riskar da su da sadaki a dawo masa rabi duk mun yi maganganun su a baya irin su kayan aure irin su abubuwan da dole sai da su irin su kyautan da ya mata dan auren da kyautan da ya wa waliyinta da sauransu duk an ci rabi za a dawo da rabi to shine yanzu a nan ita ma za ta bi kadun haƙƙi ya ce watar ji'u alaihi bi nisfi na baƙaƙe tsamarati ita ma za ta dawo kan mijin da rabin ɗawainiya na 'ya'yan bishi na gonan da ya ba ta sadaki misali da aka yi auren sadakin auren gona ne ya ba ta gonan dabino misali ko na inabi ko gonan da ya 'ya'yan bishi kaga ai gona za a masa ɗawainiya ko to ta ba shi ya ba ta sadakin gona ta sa an je an gyara gonan an yi kilili an yi kaza an yi kaza an kashe kuɗi kaza an kashe kuɗi kaza kafin a yi kwanan aure sai ya sake ta yanzu da ya sake ta ai kaga ta ci rabi za a miyar mar da rabi tun daga gonar za a zo a datsa biyu a bar mata rabi a miyar mishi da rabi to yanzu idan aka zo aka datsa biyun nan sai ta ce to ai ta yi ɗawainiya ta biya an yi sassabe ta biya an yi kaza ta biya an yanke kaza ta biya an yi wa itatuwa aski ta duk kuɗin da ta kashe gaba ɗaya sai ta fitar na gonan gaba ɗaya in ta fitar sai mu ce to sai miyar mata da rabin wannan ɗawainiyar da ta yi mun gane tun da abin ya koma rabi ya koma wajen shi to wannan ɗawainiya a ta na duka ta yi saboda haka yanzu za ta koma ya biya ta rabin ɗawainiyan wannan 'ya'yan bishir wal abdi haka nan idan bawa ya bata sadaki ya sake ta kafin kwanan aure aka ce to yanzu bawan nan ta ci rabi za a mai da rabi sai ta ce to amma fa kar a manta na yi wa ɗawainiya ma bawan daga bayarwa sadakin nan zuwa yau ta mar ɗawainiya kaza saboda haka wannan kuɗin ɗawainiyan dole sai an cire wannan in ta yi ɗawainiya kenan ba to wa fi ujirati ta'alimi sana'atin qaulani a cikin zamiyar mace da rabin ladan koyar da shi wannan bawan sana'a da aka yi misali da ya bata bawan sai ta kai shi hausari ta ce je koyi aikin tela yana zuwa mai gida tela yake ta biya fa kullun kaza kaza ake biya ta ce ta yadda za ta rika biya a koya masa sana'a ko kuma nan gidansu din aka koya mar sana'a yaron sai da ya iya sana'a sannan ya sake ta kan a tare kaga ta ci rabi ya ci rabi ko to yanzu ai ga bawan nan yanzu tun da dai duk abin da ba zai rabu ba in ya zama na mutum biyu ko ai mukawama ne ko a siyar da shi a raba kudin ko to yanzu ai kaga da ya ba ta bawan bai iya komai ba yanzu kuma gashi bawan ya koyi sana'a kaga da a da ne in za a sai bawan nan dubu ɗari yanzu kasancewan ya iya sana'a dole farashin shi karu to yanzu kasancewan farashin shi zai karu kafin a zo batun sai da bawa a raba sai an cire mata kudin wannan koya sana'an ko kuma tun da koya sana'a dai ba abin da ido yake gani ba ne kawai ya bi iska shi kenan kawai tun daga bawan sai dai a raba bawan babu zancen a biya ta ladan koya sana'a shine aka yi kaudani kun gane wannan wa alal wali to wannan kaga mun gama da rikice-rikicen da ya shafi ainihin sakan mace kafin a yi kwanan aure wajen yadda ainihin za ta ciwo bin sadaki a mai da rai wa alal wali yau kuma za mu zo wajen gara wajen kayan aure wa alal wali awir rashidati ma'unatul hamli li baladil bina'i idan aka yi aure ai ana zuwa ɗaukan kaya ko to shi wannan ɗaukan kayan waye yake da haƙƙi ko waye haƙƙin ɗaukan kaya a kai gidan miji yake kan shi yace alal wali yana kan alwalin kai alwalin da ka aurar idan yarinyar majuriya ce kai za ka biya kuɗin ɗaukan kaya a ɗauka a kai baya kan miji baya kan abokan miji baya kan ɓangaren miji yana ɓangaren ku amaryar ku za ku ɗebi kaya ku kai awin rashidati ko kuma idan ita rashidiya ce hajiya ce ba yarinya karama ba ce aka yi aurenta to yanzu an zo batun kai kaya wa zai kai ita za ta yi ɗawainiya ta biya ko ta samu kawayenta su ɗiba su kai ko kuma ta samu mota ta biya a kai mata kayanta sai miji ba ruwanka ka yi kaya dakin ka kawai ya ce di baladi bina'i zuwa garin da za a tare a je a yi bina'i din to alal wali awin rashidati a kansu ainihin wannan ɗawainiyan yake almushtaradi wanda aka sharɗanta illa li sharɗin sai dai in tun da fari an yi sharadi tun da fari dama da aka zo an yi sharadi da za a ɗaura aure sai kuka ce musu to fa mu ga kayanku amma mu ba za mu ɗauki kaya mu kai muku ba in kun yarda ku za ku zo ku ɗauki kayan ku sai yarda shi kenan dama musulmi suna kan sharadin sun je ba sharadin da ya saba wa shari'a ba wannan sharadi bai saba wa shari'a ba ku Allah ya daurawa amma in kuna so ku sauke sai ku sharɗanta to fa an daura aure amma fa bayan daurin aure in kun yadda ku za ku zo ku dauki kayan ku in kun sharɗanta sun yadda shi ke mutum zo sauka aha walazimaha at-tajhiz alal adati bima qabadadhu ya luzumci mace ta yi gara da abin da ta karɓa na sadaki kasan shi kuɗin sadaki ai ba kuɗi ne wanda ake da cikakken mallaka a kai ma ita matar ba kuɗin sadaki ma'anarsa kuɗin da za ki shirye-shirye ki samu kayan da za ki zo gidan aure saboda haka yanzu ka biya sadaki wajibi ne a kanta kuɗin da ta karɓa na sadaki ɗin nan ta yi kayan kayan gara kar ya kasa wannan kuɗin amma fa kar ku manta an mun ce gara ba muna nufin wannan ainihin buhun shinkafa buhun gero ba shine gara ba ana nufin kayan gida gado katifa shimfiɗu labule duk abin da ya shafi kayan da mace za ta zo da shi to in an ba ta sadaki wannan sadakin wajibi ne ta sai wannan kayan da shi saboda haka an zo ma za a iya lissafi nawa ya bayar sadaki miliyan ɗaya an ya garan nan fa bai wuce na dubu saba'in ba kujerun nan dubu hamsin kaza aka buga lissafi bai wuce ɗari bai wuce hajiya ufa ba zai yi ba da ya faru gyaran da kuka kawo bai kai kudin sadakin da aka baku ba saboda haka dole in ka kawo kara dole hukuma ta sa ta cike wannan gadan aje a canza shi ya za ku karbi miliyan daya ku kawo gado irin na ainihin bulo irin na gwalge ai gadon dubai za ku kawo wai wa duk abin da kuka karba sai kun yi gara na daidai wannan abin da kuka karba din eh to sai ma sai ba burgewa bane karban tsada wala zima hatta jihiz ya lulumce ta ta yi wannan garan alal adati gara kuma na al'ada fa ba zai yi haka kawai ka biya sadaki mai tsada ta tashi za ta zo ma sai ka sai irin keken ɗinki da keken zubi da waye-waye wai ita kela shi a gidan su na ba kayan gara da aka saba ba ne dole ta siyo kayan da aka saba a ɗakin miji a ɗakin ainihin mace ta sai gado ta sai katifa ta sai labule ta sai duk abin da ya aka saba na al'ada in ta ce wani abin da ba abin al'ada ba kana iya inkari ka ce ba ka yarda da wannan ba wannan na me wallahi ai na fil ne za a rika damu sai ka ce ba ruwa na da nabi na ba kayan aure bane ga shi ko yayi ka gani yace anan adaki bisa al'ada amma kuma fa bima qabadathu da abin da ta karba kai ma in ka je kai auren bashi kace za mu gaggauto da dubu ɗari biyu ɗari hudun a biyo mu to fa garan ɗari biyun za a maka iya abin da ta karɓa dole ta yi garan wannan amma abin da bata karba ba ya zama bashi kuma har aka yi binayi aka yi kwanan aure to nan gaba kuma wannan kuɗi ya zama mallakanta ko ka ba ta ba dole ta sayi wani kaya da shi ba mun gane bima qabalatu in sabaqal bina idan shi wannan abin da ta karban ya rigayi tarewa ai kwanan aure kaga mafhumin magana in bai rigaya ba wannan kuɗi in ta karba abin da take so za ta yi shi saboda haka yanzu ka je ka yi aure an yanke ma sadaki miliyan ɗaya ka ce to miliyan ɗaya dai fari a yanzu babu amma in za ku yadda za mu riƙa biya da kaɗan kaɗan suka ce sai ka gama biya za a zo a tare ka ce an kun yadda mun koyarwa a tare sai suka ce shi ke mun yadda sai ta tare ko tabarma babu saboda ba kawo kowa ba kwarai ka je ka ɗan kukuta a zo a zauna kuma nan gaba ko nawa ka bayar kuɗin ta ne ba za ta sai komai da shi ba saboda me saboda kafin tarewa baka biya ba amma iya abin da ka bata kafin tarewa in ka bata kudin ta gaba daya dole ta sayi gara na wannan kudin gaba daya in wani bangare ka bata dole ta sayi gara na iya abin da ta karba shine in sabaqal bina idan abin da ta karba din ya rigayi ainihin kwanan aure kaga mafumin in bai rigayi kwanan aure ba ba dole ta sayi wani gara da shi ba kenan wa qudiya lahu inda ahali qabdi ma halla za a yi hukunci ga miji inda aha idan ya kira ta liƙabdi ta zo ta karɓi ma halla abin da lokacin biya ya yi yanzu misali aure ne aka sa a ainihin february za a tare sai ce to shi ke yanzu an ɗaura ni kuma januware zan ba ta kuɗin ta dubu ɗari biyar ana nan ana nan ranar ɗaya ga watan januware ita kuma tana ta addu'a ma Allah ya sa kare samu kuɗin sai ta tare saboda in sai da ta tare ya samu kuɗi kuɗi ya zama nata idan ko kan tarewa ne ta karba dole ta sai kaya da shi to shi kenan sai lokacin yana yi kaga ya ce ma halla ko lokacin biya ya yi kawai zai ce haji ya ki zo wallahi ina da maturu ne wallahi ban zo ga tana ta marjanjani tana jan lokaci ya kai kara to wa kudiye lahu za a yi hukunci lahu gare shi inda aha in ya kiraye ta liƙabdi ta zo ta karbi ma halla sadakin da lokacin biyan shi yayi ta ki zuwa ta karba don wai a tare daga baya ta karba ya zama mallakanta shi kuma ya ki yadda ya kai kara to za a mar hukunci cewa dole ta karbi wannan kuɗin kuma in ta karba dole ta yi gara da shi mun gane wajen can da ya ce bi ma kabadar hudin nan abin da ta karbi sadaki wajibi ne ta yi gara na daidai wannan in ta yi na ƙasa da haka kana da damar ka ce baka yadda ba haka nan in kuma ainihin kai da awon ai sama da haka za a ci iya abin da ka bayar kenan shine yake illa an yusammiya shay'an sai dai idan shi mijin ya ambaci wani abu sama da ainihin sadakinsa an zo an yanke sadaki naira dubu ɗari biyar ya ce to alhaji za mu biya dubu ɗari biyar amma za a zo mana da gado irin na dubai za a kawo mana kujeru iri kaza ya faffaɗi wasu kaya kayan kuma kuɗin har ya wuce na sadakin shi su kuma suka yadda da hakan hajiya ce ta yadda ma babanta ne ya yadda yanzu ka ga nan abin da za a kawo din ko da daidai sadakin ne ya inkari ya ce ba haka muka yi ba yana da magana saboda me saboda tun da fari ya ambaci wani abu wanda ya wuce ainihin sadakin da zai bayar shine illa an yusammi shay'an fa yalzamu to tun da ya ambata sun yadda to yanzu wannan abin shi zai lazamta ba abin da ya bayar ba don ko yanzu ma sau da yawa za a ga an karbi sadakin dubu ɗari amma an zo kaya ce ga an kawo kayan dubu ɗari biyar ko kayan dubu ɗari shida yanzu ma an zo yanke sadaki za a ce kamar ganin ba kana ga yayi tsada duk abin da muka karba ciko za mu yi saboda al'ada din haka ya gudana don al'ada ya gudana haka ko kuma tun da fari an yanke cewa za ku yi kaza za ku yi kaza to ko wajibi ne dole ne ya rubuta dole a yi abin da aka ɗauki ainihin sharaɗi cewa za a yi ɗin nan shine illa yusammiya shay'an fa yalzamu wala tunfiqu minhu idan mace ta karbi sadaki ba za ta ci ta sha minhu da cikin sadaki ba dukiyar sadaki ba kudin cefa ne bane ta karbi sadaki an yi dry marriage sai wai kuma za ta ɗebi kudin ta je ta yi cefa ne za ta sayi buhun shinkafa za ta yi waye wallahi aure ya kusa mu ce wannan kudin ba na wannan bane kudin gyara ne biya da ta ta yi wani ɗawainiyanta da wannan kudin ba wala ta ɗabi dainan kuma ba za ta biya bashi da wannan kudin ba wai dama ana bin ta bashi yau an kawo kudin sadaki sai masu bashi suka zo suka yi shami to ai ba kudin ta bane kudin gara ne na aure saboda haka wannan kudin ko hukuma aka kai shari'a babu daman a ce a karbi wannan kudin a biya bashi ba a biyan bashi da kudin sadaki illar mutaja sai dai mabukaciya wanda take cikin tsananin bukata ta karbi sadaki mai tsada gashi tana jin yunwa ba abinci to yanzu ya halatta ta dan tsakuri wani abu bil ma'ruf ta ci ta sha kafin lokacin tarewa yayi inda ai kaga ɗawainiyanta baya hawa kan mijinta sai ya yi dukuli ya yi kwanan aure yanzu misali ta yi aure primary ko za a shekara ciyar da ita bai hau kanka ba sai ran da ta tare gidanka kai kwanan aure ko ran da aka kiraye ka zuwa ga tarewa a nan ne ainihin ɗawainiya ya hau kanka to yanzu ka zo an yi maganar sadaki dubu ɗari biyar ga dubu ɗari biyar ka ɗauka ka bayar kuma a yau ma ba ta da na cefane to yanzu yaya tun da ta shiga bukata za ta iya tsakuran wani abu ta yi cefane da shi ba laifi ba ne amma ta murza gaba ɗaya ta ce za ta yi ɗawainiyan kanta wannan shari'a ba ta yadda ba shi ne wala tunfiqu minhu wala taqdidaina illa al-mutaja wakar dinari hakanan wajen ba za ta biya bashin ba yace wakar dinari sai dai kuma bashin bai wuce kamar dinari ɗaya ba an karbi kuɗi da yawa kamar dinari ashirin sannan ana binta bashin dinari ɗaya to wannan zai yi ta ɗauka ta biya wannan bashin amma ba wannan mabukaciyar da za a ce ta ɗan tsakura ta ci ko kuma dinarai da yawa aka karɓa na binta bashin dinari ɗaya ta biya ba sauran ba a yadda ba kuma har wannan ɗin wanda aka yadda tana bukata ta ɗan ɗauka ta ci idan auren ya watse ana binta wannan abin da ta ce ce ta biya. Mun gani? To, walau ɗuriba bi sadaqiha li mautiha fa ɗalabahum bi ibrazi ko bi ibraziha bi ibrazi jihaziha lam yalzamhum ala al-maqul to yau kuma yanka ta tashi mutum ne yazo aure aka yanke mar sadaki miliyan biyu sai ce to na yadda zan biya miliyan biyu amma za a yi mata kaza za a yi mata kaza za a yi mata kaza ya irgo abubuwa na wajen miliyan hudu iyayen suke da suka ce za a yi kaga shi ya biya miliyan biyu sadaki ya ɗauki biyan miliyan biyu an ɗaura aure su kuma sun ɗauki za su yi kayan miliyan hudu to kafin a tare sai cire su kaga mun ce almotu ka dukuli ko kaga sadaki ya tabbata ko saboda haka yanzu da ta mutu din nan bai yi ba bata tare ba ai almotu ka dukuli ai in dai ta mutu ko ya mutu kamar an yi dukuli ne yanzu ka me tsakanin su shi akwai miliyan biyu na sadaki wanda zai kawo araba gado su kuma akwai kayan aure wanda kuma wannan kawo nan dama yi sharadi ya fi kudin sadakin saboda kaga da ta tare kaga da miliyan biyun nan da miliyan biyun nan da aka sai kayan auren nan ka kayan auren nan gaba ɗaya za a kawo ne sai a raba gado ko in ba ta taɓa haihuwa ba a raba biyu ya ɗauki rabi su ɗauki rabi in ta taɓa haihuwa a kasa hudu ya ɗauki ɗaya su ɗauki uku ko to yau gashi an mutu shi bai biya ba ba kawo kaya ba tunda bata tare ba sai rikici ya faru shine yace walau duli ba bisa daqiha da tarasun da za a zo a nemi towa ne ka ka kudin sadakin mana a raba gado limauti ya domin mutuwar ta shi kuma fada labahum sai ya nemi su bi ibrahim jihad ya yake to kuma ku kawo garan da kuka yi da ku mana in kun kawo sai a hada yanzu nan lam yalzamhum bai lizince su dole su kawo wannan garan ba tunda yanzu misali idan miliyan biyu ne su kuma garan miliyan hudu to yanzu misali in sun ka miliyan hudun nan ne ya riban su ba su da riba ta ga an raba miliyan biyun sa can za ta dawo su kuma za su tashi a tutan babu saboda haka yanzu uban sai ya ce to mun ji ba mun ce za mu yi wa yarmu kayan miliyan hudu ba eh dan me za mu mata ai dan mu mutunta ta ne kuma mu mutunta kanmu a tabbatar da mu wa yarmu aure ne tsada yanzu ina wayan abubuwan babu tunda ta riga ta rasu idan mun ka ga miliyan hudun nan me amfanin shi dama ai mu bukatan mu din dan mu mutunta yar mu ne kuma yar mu ta rasu saboda haka ba mu miliyan da yake tafi kawai bare da gaske a saboda haka yanzu kudin ka na sadaki shi za ka kamu raba wancan karin dama bukata ce ta sa za a kara kuma wannan bukatar ta kauce shi ne ma'anar dangal zambe kwarai da gaske a kawai yanzu kai sai ka kaka a kawai ba ciwo ba sha waka kawo kayan da ya wuce na sadaki shi kuma raba ka gashi a tushen babu shine yake lam yalzamhu bai lizince su ba alal maƙuli a bisa magana abin faɗi wajen wa wajen imamul maziri ko? aha shi ne ya ce wani ajiya ta nan akwai akwal imamul maziri a cikin akwal ɗin ne zaɓi guda ɗaya dama yan kuma ta mutum a farkon littafin mun ce idan na ce ƙala yana daga abin da imamul maziri ya faɗa a karan kanshi ko idan na kawo shi da sigan isimi kuma a maganganun malamai da ya zaba ne kaga nan ya kawo shi a sigan isimi alal mafuli kaga akwai maganganun ma akwai wayanda suka ce dole a kawo wannan garan inda an yi alkawari kuma garan nan ya tabbata ya shiga gado dole a kawo araba amma imamu maziri ya ɗauki maganan wa'inda suka ce bai rigimta su kawo wannan kayan garan ba dama ai asali abin da aka sani gara ana sayan shi ne da sadaki saboda haka yanzu wannan sadakin shine mallakin ta dole ka sadakin haraba gado wani abiha bai urakikin saƙau zauju laha littajihizi ubanta yana da daman ya siyar da bawan da a zauji shi mijin saƙau ya koro bawan laha gare ta ba ta sadaki da aka zo aure ka san shi sadaki dama mun ce zai yiwu a bada farin kuɗi zai yiwu a bada kayan kuɗi yanzu misali zai yiwu ka bada farin kuɗi zai yiwu ka bada mota zai yiwu ka bada gida zai yiwu ka bada ainihin shanu zai yiwu ka bada hankali duk abin da ka sani na kuɗi zai yiwu ka bada shi a matsayin sadaki to yau da aka zo yanke sadaki sai yake in kunya ta ko wani bawa na tambayi garjeje ne ga irin kaza kaza in an je noma kan ai kunya ɗaya uku yake kaza aka kashi ga yana an tabbatar sai yake shine sadakin sai da sai suka yarda suka karɓe shi a matsayin sadaki to yanzu da aka karɓi wannan bawan shi babanta yana da daman ya siyar da wannan bawan litta jihizi don ya yi mata kayan aure dama ai mun ce sadaki yana karɓan shi ne don kayan aure yanzu gashi ya kawo bawan nan a matsayin sadaki sai uban ya siyar da wannan bawan ya mata kayan aure shi da ya ɗauka arziki zai zo gida ne bayan an tare an zo zai ce wancan kam ina tambayi sai ta ce ayya tambaya wannan kayan ɗaki shi ne tambayi me wannan kayan ɗaki ya haka yanzu cewa an sai da shi ne an siya mun kaya to bai da magana baban ce yana da haƙin da zai haka saboda dama sadaki in ka karba ma'anarsa shine a mata kayan aure
yanzu za a sa mutum don to mutum din ba kayan kuɗi ba ne kai baka zara sai da mutum ba wa fi bai'ihi al-asla qawlani amma an yi qawlani wajen siyar da asali misali ya bata gida ne sadaki ko ya bata gona sadaki sai aka zo auren sai baban ya sa gidan a kasuwa mijin ya zo ya tanka ya ce ba zai yiwu ba ni ba na bata ne dan ya zama ita ma tana mallake da kasa sai uban ya ce ko ba zai yiwu ba dole mu siyar dan mu mata sadaki to yanzu ya zai yiwu ya siyar ko ba zai yiwu ba shine akai kaulani wasu malamai suka ce in mijin ya dauki nauyin shimfiɗa ɗakin shi dole a bar mata wannan gidan wasu suka ce a ainihi duk abin da aka bayar na sadaki abin da aka bayar a matsayin sadaki kayan gara ne saboda haka zai yiwu a siyar a yi sadaki da shi shine aka yi kaulani wa kubila da awal abi faqat to yau kuma za mu shiga wani rikici ne na wani abu wanda mutane suke yi don neman rufin asiri mutum ne ya aurar da yarshi da ya aurar da yarshi aka mata gara na mamaki aka kai bayan an kai daga baya sai baban ya aika ya je ya ce a je dish din nan a kunto firizan nan guda biyu da aka kai wannan deep firizan a ɗauko shi abu kaza kawai ya irga wasu kaya ce a ɗebo a kawo gida ana zuwa miji ya ce haka haka ce ai dama aro ya bata ya bada aro ne dan ya fita kunya shi ko miji ya ce san bai yadda ba ba aro bane an kawo mace ne yanzu ake so a masa cuwa-cuwa to yanzu a nan shine ya za a yi shine za mu karanta wa qubila da'awal abi faqat ana karban da'awan uba kadai tunda banda uba in kai wani ba ubanta ba ne ko ni kawunta ne ko ni me ne abin fitan kunya an ji kunya kai za ka ji kunya amma uba ai ƙarsa wani bangare ne na jikin shi duk abin da aka yi na kunya shi zai ji kunya saboda haka uba ne kadai za a karbi da wan shi fi i'aratihi laha cikin cewan wannan kayan ara mace ai ana iya samu da a ce ya samu kuɗi ya zama mashuhuri a gari idan za a aurar da ya a gidan shi ana mata sisi talatin za a jera a wuyanta a zuwa a mata rakka ko wani abu rakka a ko irin irin gunduwa din nan da kayan azurfa da waye waye da komai yana yau ƴaƴansa to yau ya da su murzani su waye duka to yau ruwa ya da ki babban zakara da ya ga da ya ga abubuwa sun fara rikicewa sai ya je to irin to gashi da ƴan mata wajen yara goma sha biyu ko sha uku kuma duk sun kai aure sai ya je irin wannan siyayyan kaya na mamaki na garari din ya je haɗo na yarinya guda ɗaya in za a yi aure sai a zuba mata wannan kayan a mata ado a yi mata komai ta je ta zauna ta yi watanni a ɗakinta in an gama hayaniya duk masu kalle-kalle da me da an gama shikenan sai ya sa a je a karɓo dama aro ya ba ta shikenan za a aurar da wata ma sai ya haka dama shi haka yake yi to a irin wannan sai ya zamo an yi auren an kai ta da wayannan kayayyakin kuma a lokacin da aka kai ta kai miji ba gaya ma cewa kayan aro bane har kana cewa oh ashe za mu ci farar gawa dama cewa ba ta da lafiya haka kana ganin ko ta mutane Allah yadda sadakin ce dai ka ciri ba kawai sai uba ya aiko ya ce a kawo wayannan kayan adam to yanzu yaya shine aka ce za a karbi da awon uban kadai fi i'aratihi laha cikin in yace ara mata wannan kayan ne shi ma uban kuma fi sanati in abun bai wuce shekara bai aika aka karbi yauwa kafin a shekara in ya bari har shekara ya wuce shi ma ba shi da daman ya ce na shi ne kafin shekara a matsayin shi na ubanta ya aika ya ce aro ya bata to yanzu a nan in mijin ya tire uba zai wuni gaske biya minin da rantsuwa yanzu sai ya zo gaban kuriya ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa aro ka bata in ya je rantse sai wuce to alaji kai hakuri a tattara kayan shi a biya ka ba shi tunda kafin shekara ya zo kuma shi ubanta ne kuma yaran mun gane a nan wa in khalafatu al-ibnatu ko da a ce yar mata saba ba ta ce ba wani dai kawai wannan abin dai ya zama ka zo zaka mana ciwa ciwa amma ya za a yi kayan aure da aka ta nuna cewa sam ita nata ne to duk da haka tun da dai uban har ya rantse dole za a tattara kayan shi a miyar masa la in ba'uda amma banda inda lokaci yayi tsawo misali har sai da aka wuce shekaran da tsawo sannan daga bayan uban ya aiko ya ce wannan kayan a kawo aro ya bata to yanzu a nan idan mijin ya ce bai yadda ba miji ya fi shi gaskiya ba zai yi a ɗauki wannan kayan ba sannan amma inda ya yi nisa ɗin walam yu shihid idan bai sa shaida ba dama an kana so ko da yaushe ka karbi kayanka za ka iya sa shaidu ce mala ibrahim ya mala usman ya mala abubakar ya ku zo sai ka kira su ɗaki dan allah ku rufa min asiri ba abu ne na yayatawa ba kun ga wannan kayan na yi wa ‘yata Maryam amma aro za mu ba ta, ga kayan garanta na ainihin sadakin da muka siya mata, wannan kuma dan mu nufa wa kanmu asiri muka ba ta aro ku shaida. Ya kafa ku shaida, kun shaida sannan aka ɗauki wannan kaya aka kai mata, yanzu ko yaushe ya zo ya nemi wannan kayan ba daman a ce ba za a bayar ba. Tunda ai da shaidu ya kafa shaidu akan cewa aro ya ba ta. Mun gane? To in ku an ɗauki lokaci kuma wannan yushin bai ba da shaida ba, to yanzu a nan bai sa shaida ba to yanzu a nan in ya je ya ce aro ya bata ba za ta saurare shi ba kuma nan kam fa in saddaka hu ko da ta gaskata shi ita ita ta ita ta shi to fa fi sulisiha sai je a ba a bashi a cikin sulusinta yanzu misali an kawo mata kaya na gulagulai kaya na garari bayan shekara uku za a aurar da wata a gidansu ita ta san mijinta in ta ce za ta ba da wannan kayan ma kanwata mijin ba zai yadda ba kawai sai baban ya zo ya ce wannan kayan a kawo ya ya ya ce dama aro muka bayar ya aro mijin ya ce ya mu ba mu ji ba ya ce dole sai kun ji ba yata ba ce yau shekara nawa wajen shekara uku kawai miji ya je maka kara aka je gaban kuliya aka tambaye shekara uku ina shaida ba shaida to yanzu a nan wannan aro da ya ce ya bayar din tun da dama a shekara ɗaya ne shekara ta wuce ya kafa shaida ba shaida to yanzu za a rusa wannan zancen aro a ce kawai babu wannan zancen aro kaya nata ne a mallaka mata to yanzu a nan sai ita yar ta gaskata uban ta ce gaskiya ranka ya daɗe wannan kaya ni ma ya gaya min cewa ba nawa ba ne aro ya bani to duk da ta faɗi haka ɗin in mijin ya tire fafi sulusiya sai dai a bashi a cikin sulusinta ka san duk mace da take ƙarƙashin aure tana da daman tasarrufi abin da ta mallaka fa abin da yake natan ne tana da daman tasarrufi ne a sulusi kadai idan za ta yi kyautan sama da sulusi mijin zai iya cewa ba zai yi ba mun gane yanzu misali bayan an yi aurenta dama ta iya ɗinkin hula ko ta iya tela ko ta iya wani sana'a ne ko irin su adewan madara da miyar mai kokarin nan ce ta kukuta ta kukuta ta sayi fili a bypass lokacin dubu ɗari bakwai yau fili ya tafi miliyan goma sai wai akwai kanin ta za a aure ta ce za ta bashi wannan filin mijin zai ce ba zai yi ba na ba na wani ya ce na kince din da kai da kai ba mallakan wuya ba ce ce wallahi ba zai yi ba idan aka buga aka buga aka raya ƙarshe sai dai a kasa uku ta bada ɗaya a matsayin ta na matar aure mijinta yana da haƙƙi a biyu cikin ukun dukiyarta ɗaya kawai take da damar ta bayar to yanzu a nan ma tun da ubanta ba shi da shaida suka haɗa kai da uban ta gaskata uban cewa wai aro ya bata in mijin ya ce bai yadda ba sai dai a sulusi sai dai ko a kasa abu uku a bashi ɗaya ko kuma tana da wani dukiya sai mu haɗa da wannan ɗin in zai fita a sulusi a bayar kamar yadda ko ma ba wannan da'awar za ta iya ɗauka ta ba mijin kyauta a ta ba babanta kyauta na wannan abin kun gane shine yace fa in saddaqahu idan yar ta gaskata shi ma to fa fa fi sulusiya sai dai a bashi a ainihin sulusin abin da ta mallaka wastasar bihi in aure da bibaitiya to yau kuma rikicin zai koma kan kayan garan da uba ya siya wa ɗansa wanda yake sama da sadakin ta ya karbi sadaki misali dubu ɗari biyu sai ya sai kayan aure na miliyan biyu ya ajiye a suton shi to yanzu da ya ce wannan kayan ya ajiye ga wance ita ce budurwa a gida kuma wannan kayan auren dama shi a ya saba duk kaka yana siyan kayan aure na auren mace ya ajiye ya sayi wannan kayan auren ya ajiye a suto kafin a yi aurenta sai a ya kwanta dama ya rasu to yanzu wannan kayan idan aka zo da bangado za a zuba shi a raba ko kuma tun da ne ga budurwa za a ce na ta ne na aurenta ne to shine magana ya ce waktar sabbihi ita wannan ‘yar mai gidan nan da ya sayi kayan garan nan za ta keɓantu da wannan kayan ne in kuri da bibaiki ha idan an ɗebi wannan kayan an kai gidanta gidan mijinta ɗin ko kafin auren ko bayan auren in je har da aka kawo kayan ya ce ai kayan wance ne a je a tambayo mijin da za mu ba wa ɗin ya nuna inda za a kai kayan ya nuna aka kai mata kayan ta aka tare kaga ta riga ta yi hauji yau ko baban ya mutu ma wannan kayan nata ne balle kuma dama an riga an an yi auren nata aka tattara wannan kayan aka kai in je an kai gidan nata to shikenan wannan kaya ya zama nata ba zai shiga gado ba au me au ashhada laha ko kuma da aka kawo kayan ya zuba a fito amma ya tara ya kafa shaida cewa wannan kayan na auren wance ne kaga ya nuna ko ya mutu wannan kayan baya cikin gado nan ma ta yi hauzi ai ana yin haka mutum ne yana ga take taken jikin ne yake kaga yan matan nan kar mu je mu rasu a auren su a jikunya sai ya sisse kaya sisse kaya sisse kaya sai kira jama'a wani wani wani ku zo ku shaida kun ga wannan kayan wannan na wance ne wannan na wance ne wannan na wance ne iya fada to yanzu a nan sun yi hauzi ko da zai mutu in an zo rabon gado wannan kayan ba zai shiga gado ba biyu kenan ba au ishtarahul abu laha ko kuma uban ya siyo kayan domin ta ba kai gidanta ba amma wo zahu inda ka ummiha sai ajiye kayan a wajen kamar mamarta ai ana yin haka uban dama yana yi wa 'ya'yansa sisi goma sha biyu sai ya sa aka siyo mar sisi suna a dubai shi kenan wance e yarki maryam sisunan nan ki ajiye na aurenta ne ke ma wance ki rike na wance wance ki rike na wance duk ya raba musu to yanzu bayan ya mutu ba za a sa wannan kayan a cikin gado ba saboda me saboda ya cire a hannun shi ya ba wacce ya amincewa kamar mamarta ko ta innarta ko ta ya bayar an ajiye mata to yanzu a nan a wannan fuskoki uku duk wa'annan abubuwan ba za su shiga gado ba amma idan aka rasa wa'annan misali ya siyo kaya ya zo ya zuba a fito bai kaba shaidu akan na auren wance ba ne bai kai gidanta ba bai miƙa wata ta riƙe ba kawai kaya ne ga nan kayan aure ne kuma wance da wance da wance su ne budurwai a gidan kuma wannan kayan muna ga ya siya ne dan su wannan duk ba zai zama hujja ba yana mutuwa wannan kayan gaba ɗaya za a kaɗa su ne a zuba a raba gado kowace abin da ta samu a mata auren ta da shi mun gane wannan kace me wayan wahabar lahu a sadaka to yau kuma da mace za ta ba mijin kudin sadakin da aka zo aka yanke sadaki sai ta ce ya aka yanke mar miliyan daya dama tun da bari ta ce mar kasan gidan namu gaskiya masu tsananta ne amma kakka damu ai kudin na wani kuma ni na mallaki hankalin kaina dama ajiya ce ba zaura ce ta ce kawai a yanke karkada a ce sati ana hanzawa ta ce karkada mu sai da aka je aka yanke miliyan daya aka taso kawai ta kuma ta biyo baya da yafiya ce miliyan ɗayan nan ba an daura aure bai kuɗin ya zama na eto na yafe masa kaga ta bashi kuɗin sadakin da zai bayar din ta yafe masa au me aw ma yusaddiqu bihi ko kuma farin kudin ma ta dauka ta bashi kudin da zai bada sadakin ita shi din kawai take so gogan take so ta ce ya ni ko yanzu kin ga ku yayin shi wannan sadakin ku tsada yace ta ce wallahi alaji karka ji komai in dai kayan da zaka aure shi kenan to yanzu an ce ku titi ashirin kuke karba ina an samu ta ce bari zan kama kawai ta je dama tana da shi ta dingo titin gol ashirin ta zo ta bashi kyauta ta ce ka biya sadaki kaga ma yusaddiqu bihi ko ta ba shi abin da zai biya sadaki shi kenan kaga da karfin sa zai zo aka zo aka buga ciniki sisi hamsin haba hamsin sisi goma me aka buga ciniki aka sasanta ashirin dama ita ta bayar ta ji ba ya mika to yanzu ya wannan auren ehe ma yi saddiƙuwa bi to amma wannan abubuwan kuma duk ya faru ne kabilar bina'i kafin kwanan aure kafin ai kwanan aure ta ba shi kuɗin da zai biya sadaki ko kuma an yanke sadakin kafin kwanan aure ta ce ta haife mar kuɗin gaba ɗaya ya za mu yi jubira ala dafi a ƙalli kai ba tsaya karatun ya ɗaya daɗi sati ne zuwa sun yi ƙara sati wanda yake zai sati ne zuwa ke da wasu.